أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي أيومنا لهدي sha takwas ga watan takwas hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da nawa ne watan turawa sha hudu ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai jiya mun shigo cikin aya ta arba'in da biyu zuwa a cikin aya ta arba'in da uku shafi na tamanin da biyar a cikin suratun nisa a yau za mu ɗora daga wannan ayar ta arba'in da biyu zuwa arba'in da uku kuma wannan shine karatunmu na ƙarshe game da abin da ya shafi sati sati daga yau karatun tafsiri zai tsaya sai in an ga wata da yarda Allah ranar farko za a fara karatu daga karfe uku na rana zuwa karfe hudu wanda yake da lokaci da dama insha Allah shi wannan ba na ranar sati sati bane na ranar kuni gaba daya Allah ya nuna mana Ramadan lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya bamu dukkan garabasar da ke cikin sa malam Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى يا يكرا كما سو إيماني قبادة يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani, la taqrabu sala kar ku kusanci sallah ko kuma kada ku kusanci wuraren sallah, ko ba haka ba mun faɗi malamai sun yi saɓani akan cewa mi ake da as-salata anan. Amma dai idan an hana ma kusantar sallah balle ma wurin da ya kamata kai sallah haka waɗansu malamai suka ce. Kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye ko ba haka ba mun kawo nassoshi da suke nuna cewa can farkon musulunci giya ta kasance haramcinta ya kasance daga mataki zuwa ga mataki saboda a nuna mu da yadda ake tarbiyyantar da rayuwa to idan muka duba ana ana zancen kiyama ana zancen ciyar da dukiya fi sabilillah me ya kawo zancen sallah ina fata an fahimce ni wani zai iya tambaya ce to menene ya kawo zancen sallah anan abin da ya kawo zancen sallah anan an yi maganar tauhidi bayan an yi maganar tauhidi an ƙare to yanzu sai aka yi bayanin halin munafikai da suke ba bisa ga hali na gari ba aka yi zancen kiyama imani da ranar ƙarshe sannan sai aka zo bisa ga zancen yin sallah domin daga tauhidi sai mi sai sallah ko ba haka ba to nan iskalin da ke da kwai wa antum sukara alhali kuna cikin maye su kuma malaman nahau suka ce duk lokacin da aka kawo jumla haliya an kai zikirkinta wato azzikiru yufidul muqarana in dai aka kawo halin to yana nufin mutum yana tare da wannan halin kamar yanzu da an ka ce la taqrabu salata wa antum sukara hani ne ka ku kusanci sallah kuna cikin maye kenan an hana mutumin da yake cikin maye ya sallah shi ko mutumin da yake cikin maye bai san inda yake ba bai da cikakken hankalin da za a yi mai magana to mine ne wannan kuma alkur'ani maganar Allah ce shin Allah yana magana ne da waɗanda suka shagiya suka yi maye koko kaka ina fata an fahimce ni malamai suka ce a'a na ana magana ne da mutane guda biyu ana magana ne da kafin su shata can farko an yi musu umarni da kar su shata sai lokacin da sun ka san in sun sha za su wartsake ko kuma nan ana magana ne da wanda ya sha giya bayan ya sha giya amma sai wato bai fara yin maye ba daga baya sai fara jin ya fara maye to in ya sun yi sallah tun kafin hankalinsa ya gushe to wannan wurin da shine aya take domin mutumin da hankalinsa ya riga ya gushe babu zance kuma a muce shi da wani abu ina fatan kun fahimta to shi yasa muka yi maganar mutumin da yake yana maye har muka yi zancen masu maye domin shi zancen mayen nan malamai sun kasa mutumin da ya sha giya bisa ga maye zuwa ga hali guda uku ina fata an fahimce ni hali na farko shine mutumin da ya sha akwai lokacin da mutum zai sha giya amma za ta sashi maye wanda yake maye ne dan kaɗan kamar yadda mafi yawancin mutane suke yi a wannan lokaci zaga mutum ya sha giya amma kuma wani lokaci kamar ma sai dai ka ji warin giya gare shi amma giyar bata kai sa shi ba yana yin mayan da za a fahimta to wannan duk abin da ya aikata hukunci ya tabbata a kansa ina fata an fahimce ni idan ya saki matarsa matarsa ta saku kun gane da kyau sai kuma mutumin da ya sha giya yana maye amma kuma hankalinsa tsakatsakiya yana tare da shi ina fata an fahimce ni mutum ya sha giya yana tangadi yana maye to wannan shi ma duk hukuncin da ya aikata zai tabbata a kansa sai mutumin da ya sha giya cikin hali na uku shine wanda ya sha giya har ya kai inda bai san inda yake a duniya ba shine malaman fiqh suke kira as-sakranu tafih mutumin da ya sha giya har ya kai bai san inda yake ba to wannan duk abin da ya aikata ko duk abin da ya zartar na hukunci shari'a ba ta azami shi ba don wannan lokacin bai da hankali da fata kun fahimce ni da wannan zaka yi kiyasin fushi ko hushi mutumin da ya hushi idan ya zamanto yana cikin hankalin kansa duk abin da ya aikata zai kama shi amma in yayi hushin da bai san inda yake ba to duk abin da ya aikata ba a aiki da shi domin wannan aya tana da wato alaka da shari'a da hukumce hukumce wajen alkali dan giya idan ya saki matarsa idan har ya sa a tambaya wani hali ke ciki shi bai san cikin halin da ke ciki ba amma mutane za su iya fahimta cikin halin da ke ciki in an samu mutum adillai guda biyu suka ce wallahi lokacin da ya shagiyar nan shi kanshi bai san inda yake ba to sai alƙali ya ce sakin da ya matarsa bai ba amma in dai har yana gane inda yake to wannan sakin ya tabbata haka mutumin da ya hushi domin yanzu a zamanin da mutane suna dubara sai mutum ya saki mata ta ce a shi lokacin da ya sake ta wallahi zuciyar shi ta ya hauna ya hushi a'a ba kowane hushi bane ake nuhin matar ka ba ta saku ba hushin da ka kai inda baka iya kontrolin zuciyarka an gane ko don ka mutu ita suke mata sai saki ɗari saki ɗari biyu kuma ya dawo kullum ana maida mai ita su zamana suna zaman zina ina fata an fahimci ba wai kowane irin su bane an gane ni shan giya yake sawar a maye yake sawar a ce mutum sakin sa bai ba ko ko hushi ko abin da ya kamata haka a'a sai in ya zama to tabbat ka rasa sanin inda kake zuciyarka ta fi karfin ka baka san inda kake ba kamar ma ka zan matsayin wato mara hankali to a wannan lokacin ne da ake babu sakin ka dan haka mutum shi ya tara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ce sai kun san abin da kuke faɗa sannan ku kusanci sallah wala junuban illa abiri sabilin in kuna da janaba kar ku kusanci sallah kar ku kusanci sallah shi yasa wadanda suka ce to illa abiri sabilin masallaci ya kamata domin dama shi mai janaba ai bai kusanta sallah ina fata an fahimce ni wasu suka ce a'a saboda waɗansu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansu ya kasance wato tsakaninsa da masallaci sai an kesara sannan aje a tsebo ruwa to sai Allah subhanahu wataala ya musu rukhsa an gane ko hatta taghtasilu har sai kun yi wanka sannan ku kusanci sallah ko kuma ku kusanci masallaci akan yadda wadansu ka fassara wa in kuntum marda in kun kasance kuna da rashin lafiya aw ala safarin ko kuna akan balaguro aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ɗaya daga cikin ku yazo daga wajen kashi ko bayan gari ko ba haka ba al-ghaib mun kace asalin sa ajiya shine al-makanul munkhafid wurin da yake wato dan akwai dan rame rame a cikin sa shine ake cewa al-ghaib amma yau da gobe yau da gobe sai an kira shi sai aka kira shi wato ghaiz aka ce kashi kamar yadda muwa yake ta zane wajen zane bayan gari ko ba haka ba asalin bayan gari saboda can da mutane ba su da dushi an gane sai mutum ya je bayan gari ya kashi to daga nan sai da an ce zane bayan gari ba ana nufin zane je wajen bayan ya mai ba an fahimta ko aula mastumun nisa ko aula mastumun nisa qira'ata hamza da kisa'i da imamu khalaf sun karanta lamastumun nisa muka ce nan lamasa yana iya daukar jima'i yana iya daukar kuma shafa an gane ni shi ko lamastum yana daukar jima'i domin duk lokacin da aka kawo ishtiraki tsakanin mata da miji an gane ni yana nufin wato da kai da ita amma an ka ce lamasa yana iya nufin shafarta ko ko lamasa yana nufin jima'i duka zai iya ɗauka su tunda alqur'ani yana da faɗin ma'ana wani lokaci zai zo da ma'anar shafa sai ya danganta zuwa ga namiji yace lam yatmishunna insun qablahum wala jan wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga nan sai ce kai namiji ka shafe ta yana nufin jima'i ina fata kun fahimce ni to fata yamma musa idan tayyiban ku nufaci asalin taimama da larabci shine nufata amma daga baya sai ta zama to tana da ma'ana a cikin addini shi yasa Allah ce wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kaga wala tayammamul khabisa ba ana nan kaje ka dauki duke ka kai taimama da ita ba a'a kada ka nufaci kaza sa'idan turbaya koko dukkan abin da yake a saman kasa sabani tsakanin malamai tayyiban mai tsarki dole ne sai kasan nan tana da tsarki za a yin wato taimama da ita famsahu bi wujuhikum ku shafi huskokinku ko ku shafa wato ba'un tana izmuntuwa famsahu wujuhakum wa aydiyakum ko famsahu bi wujuhikum sai ta zamanto lil ilsaqi malaman zauri suka ce tsanfala wa aydiyakum da, da hannayenku inna allaha kana afuwan ghafura hakika Allah subhanahu wataala ya kasance afuwan mai yawan yafewa Allah yana yafewa ya'fu وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون الله سبحانه وتعالى شيء يكي يافي وباب رافي وإن تأوبنجي غفورا الله سبحانه وتعالى ما يغفراني ينا جيران وان دي ساقو يعني مغفرا الله سبحانه وتعالى يغفر تامسا مونا أكي ما لفين دبا أغفر تاما سيكا جاتي ني كوي من كذا تورني دي سيسيني لاهرة أما شي الله duk zunubin da ba shirka ba ko shirka in ba a mutu ana yi ba Allah ai an ka tuba yana gafartawa ina fata an fahimce ni qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim سألت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل نعم bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin yadda ake yi masa ibada sannan ya kawo labarin kafirai da kuma hanyoyin da suke bi na hana mutane su yi aikin addini allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl sannan ya kawo zancen munafikai wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir ko ba su ne munafikai ba wadanda Allah ce qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya zo zuwa ga wato masu ilimin da ba su aiki da ilimin su sune yahudawa domin kullum malami in ya lalace shine shugaban lalatattu shine shugaban halakakku domin da yawa sun yarda da shi sun ba shi amanar rayuwarsu da imaninsu ina fata an fahimce ni malami duk abin da ya ko sabon Allah ne wani zai shi kai wannan abin Allah ya umurni da shi wani malami ya tafi tare da mutanensa mutumin Pakistan ne ya je da mutanensa a kasar Makka to shine jagoran aikin haji to da ya je in yayi kaza kun san Makka ana zo a ce in malami ya ce subhanallahi a ce subhanallahi alhamdulillah alhamdulillah rabbana rabbana sai ya zo wani wuri zai fita bakin masallaci sai ya tofa miyau an gane ni mutane sun kai mutum ɗari ko zo sai da tofa mai ya azai ba da ci malami kenan ina fata an fahimce ni to shi yasa kullun Allah yake tsoratar da mu daga irin waɗannan munayen malamai su ne Yahudawa da waɗanda suka aiki irin nasu sai Allah ce alam tara shin baka dubi dubi ko na idanu ka gani irin aikin da mutu suke aikatawa ko ko alam tara baka da masaniya ta irin abin da suke aikatawa domin tana yiwa a baka labarin abu sai ka ganshi da zuciyarka ina fata an fahimce ni lokacin da an ka halakar da ashabul fil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai raye a wannan lokaci sai Allah ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil nan ba ana nan ya duba da idonsa ba a'a ya kalli ibra abin wa'azi abin lura abin hankaltawa da ke cikin wannan abin amma lokaci alam tara ana nuhin ka kalla da idonka to duka wannan yana iya dauka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da mi ya rayu tare da yahudawa kina an ce ya dubi aikin da suke aikatawa ina fata an fahimce ni ko ko ya kalla akan labarin da aka bashi nasu a cikin ayoyi na abin da suke aikatawa da saba ma Allah subhanahu wataala sai Allah ce alam tara shin baka yi dubi ba ko baka da masaniya ilal ladina zuwa ga waɗanda utu nasiban min alkitab an ka basu wani rabo ko wani kaso daga cikin ilimin littafi utu fi'ili ne wanda suke ce ma mabni lil majhul ko mabni ala ma lam yusammi fa'ilahu ko ma lam yusamma fa'ilu waɗanda aka basu waye basu shine Allah subhanahu wata'ala amma da yake wuri ne in ji malaman balaga na alkur'ani duk inda yake mafi yawanci abu ne wanda ba na alkhairi za a faɗa ba to sai Allah ya ga ya ɗaukaka da ya ambaci sunan shi a wannan wurin maimakon shi ce alamtar ilal ladina atainahum nasiban minal kitab amma saboda tsiyace za su aikata saboda ragaita za su aikata to sai Allah cire sunansa amma da lokacin da za a aikata alkhairi ne to Allah da zai danganto wannan abin zuwa gare shi allazina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih kaga da sai ce ataina amma da ya ce utu to banna za aikatawa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila dama wadannan utu nasiban min alkitab guda uku ne biyu suna cikin nisa guda kuma yana cikin suratu ali imran alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun da kaji utu nasiba min alkitabi waɗannan guda uku da cikin alkur'ani sai kai hankali na nisa'i suna cikin guri guda da wannan da wannan sai ka sai da zaka bambantawa in an ka sai qiyamul layli baka karanta da dai ba wallahi suna yiwa baya da kai an ba su nasiban min alkitab kaga ba jahillai bane akan ilimi suke yashtaruna dalala sun sai bata an shahi wani abu ai yashtaruna dalalata bil huda ko ba haka nan bane don ya faɗe shi a cikin suratul baqara ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda a wani wuri kuma sun sai da rayuwarsu ta duniya saboda rayuwarsu sun sai da rayuwarsu ta lahira saboda rayuwarsu ta duniya ulaika alladhina ishtaraw al hayata ad-dunya bil akhirah wani wuri kuma yace sun ba da rahama sun dauki azaba ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum ala an-nar sun canza wannan da wannan malamai suka ce wanda za a bayar shi ake sa ma ba'un ina fata an fice ni wanda za a karba shi abba a sama ba'un don ishtarawu dalalata kaga bata sun ka karbo bil huda shari'a ita ce sun ka bayar amma mu kuma fi yawancin larabcin da ake wanda zamu wanda zamu karba shi muke sama ba'un an gane ni to ashe sun sai bata sun sai azaba an gane ni wato sun ma da rayuwarsu ta lahira daɗin da za su samu a lahira aljanna da ta duniya to ba wannan ne ɗaya an matsalar su ba wa yuriduna an tadillu sabil kuma suna son ku bace ma hanya hanya ta gaskiya kaji matsala sun lalace kuma suna son mutane su lalace wannan ita ce al'adar malaman yahudawa kuma ita ce al'adar duk wani malami wanda ya kauce ma hanya kuma ita ce al'adar kafirai kuma ita ce al'adar munafikai kuma ita ce al'adar fasikai ina fata an fahimce ni su kafirai abinda suke so ku lalace ku zamanto irin su a tambade a lalace ko ba karan bane wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima su ko munafikai Allah ce famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a ko ba haka ba su ko ahlul kitab sai Allah ya fito da su qarara wadda kasirun min ahlul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq sannan Allah ya nuna mun cewa ba za su bari ba yau da gobe kullum abin da suke son su aikata kenan yashtaruna ad-dalala wa yuriduna an tadillu as-sabil su sun lalace kuma suna son kowa ya lalace ya bi su haka duk lalace yake su haka duk fasiki yake su dan giya dan giya bai baka jika biyar amma yana iya sai ma giya ta jika hamsin bai iya baka dala arba'in ka ci abinci amma zai iya sai ma giya ta jika ɗari mazinaci bai iya baka dala ɗari ka ci abinci amma yana iya biya ma jika hamsin ka yi zina ɗabi'a su ce saboda can yana ganin sabon Allah za a yi amma nan zai baka ne ka amfana da ita don haka shi bai son wannan to hakan ga duk mutumin da ya bata ko ya lalace to shi abin da yake so kai ma ka lalace ka zan irin shi duk yanzu malaman da suka kauce ma gaskiya abin da suke so kowa ya zo ya bi su saboda su ganin suka tsayawa ka faɗi gaskiya shi zai sa wa a samu matsala saboda su suna nan suna ƙarya suna nuna ma mutane wani abu wanda ba shi ba shekara biyar goma ashirin talatin hamsin sai kuma gaskiyar nan ta bullo marmakon su dawo su bi ta sun kiya suna nan suna ta tafiya kan bata sai da lokacin kofa ta liƙe musu sai suna ganin ya za a yi a ce a gaya ma mutane gaskiya ya za a yi a yi ya kamata a bar mutane a ɗanyin sannu sannu ko ko kada a faɗi abin da Allah ya ce dan mi yanzu kai a Niger ƙasan musulmi za ka cewa baka da damar da za ka faɗin gaskiya zamanin su Abu Jahal ne aka ce akwai matsala da manzo Allah sai bai koma Madina shikenan ina fatan an fahimce ni ya zai a ce boye gaskiya dan me za boye gaskiya a gaya ma mutane kowa bawan Allah ne in mutum na karba ya karba ba a aiko ka ka shiryar da mutane ba amma sai wai shi gare ka ya za a yi mutum shi rayu shi na gaya ma mutane gaskiya saboda ba za a taimaka ba masu kuɗi ba za su baka kuɗin su ba mutukar kana ce musu kana gaya musu gaskiya mutukar kana cewa Qur'ani ya fi kuɗi ya fi mulki to ba za su taimaka ma ba da su da 'yan siyasa ko ba haka ba to yanzu sai ka dawo ka yi shiru ka yarda kai yaron mai kuɗi kake ko yaron ɗan siyasa kake don ya taimaka ma ko ba haka ba malamai suke biyar masu kuɗi suke biyar ƴan siyasa to sai mu tambaya dan me kuke biyar su saboda matsayin su ko ai dan adam duk dan adam na ko to shi dalilin da yasa kake biya sai saboda yana da wani abu ni'imar da Allah bashi ita ce matsayi shi ko mai kuɗi ni'imar da Allah bashi wanda kake biya tai menene kuɗi kai ko ni'imar da Allah baka menene alqur'ani yanzu a duniya akwai wani abu wanda ya kai alqur'ani kai yanzu ka yarda Allah ya ba wani mutum abinda ya fi abinda Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce kenan dole na kawai ka nuna mai Qur'ani shi na gaban komai in bai yarda ba to bari mu gani kar ya mutu amma sai an zo ana ta wani lalbe ka san masu kuɗin na ya ana haɗa musu gaskiya ba su taimakawa ba su ba da bashi ba su kaza ba su kaza ba su kaza su ko masu mulkin nan in ba a bi su sannu sannu ba ai al'amura lalacewa za su yi kana nan kana ta tafiya haka haka mutu ka zo gaban Allah kana nan kana kana dabirta ka lalace baka san abin da kake yi ba to shi yasa ba kowa Allah yake ba ilimi ba Allah ya bashi wato ikon faɗar gaskiya sai in ya siffantu da rashin abubuwa guda biyu na farko mutumin da bai da tsoro duk mai tsoron a kama shi duk mai tsoron a kashe shi duk mai tsoron a kai shi gidan kaso duk mai tsoron mutane za su yi mai kaza za su yi mai kaza wallahi bai faɗa gaskiya abu na biyu kwaɗai duk malamin da yake da kwaɗai ko mutumin da yake da kwaɗai wallahi bai faɗin gaskiya shi yasa Allah ya kwaɗa bani Isra'ila wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sai da ayoyi na saboda kwaɗai wa iyya ya fattaqun ni kadai ku ji tsoro na kuma duk ka bar zancen shugabanci da wani abu babu ruwanka da matsayi wanda ya girma ka don Allah ya girma ka wanda bai girma ka ba shi ya sani domin son sai matsayinka ya tabbata shi ya sa munafukan makka kafiran makka basu musulunta ba shi ya sa munafukan madina basu musulunta ba saboda ba su iya biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana nan kana son ka kare matsayi shi ko matsayi na Allah ne man kana yuridul izza falillahi al-izzatu jami'a don haka wannan shine dole hanyar da za mu kaba mu gaya ma juna gaskiya in lokacin mutuwa ya yi a mutu in ma menene ko ma ta halin kakace ka za su tafiya amma duk wanda bai nuna ma mutum ba alkur'ani yana gaban komai wallahi munafunta ka ne yake yi bai son ya gaya ma gaskiya kuma kwaɗan abin da aga hannunka ne yake yi kuma in ka bi shi ranar tashin alkiyama sai ka ce Allah ya tsine ma ya ce Allah ya tsine ma sannan Allah ya ce auta jahannama da ku Allah ya gane da mu sai Allah ce wallahu alam bi a'dalikum والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله سبحانه وتعالى والله حقيقة الله أعلم شيني ما في سني إمام القرطبي يتي أعلم أن ينا يواي ضمنته اسم التفضيل لي الله شيني ما في سني كوكما والله عليم وتصلب له الأفضلية سيزمنتو الله شيني مسني بأعدائكم game da makiyanku to ya zamu gane menene bambanci tsakanin fassarar domin shi alima ya sani ya'lamu yana sani a'lamu shine mafi sani kenan wannan sai ya nuna Allah ya san makiyan mu mu mun san makiyan mu ko ba haka ba to amma sanin Allah yana saman namu shi sace wallahu a'lamu bi a'daikum to amma mushkilan wani lokaci ismu tafdil in ya zo a cikin larabci ba yana nuhin kaza ya fi kaza ba a'a wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine masani game da makiyanku domin ba kullum zaka fassara shi haka ba alai alarci baka samu matsala ba in kana son ka gane wannan koma cikin waɗansu ayoyi zaka iske yadda alqur'ani ya istikdamin shi wa huwa alladhi yabda'u alkhalqa thumma yu'iduhu sai Allah ce wa huwa ahwanu alaihi in mun ka ce ahwanu alaihi shine a mafi sauki ga Allah mayar da halitta ashe wannan yana da sauki wannan yana ba Allah waya inda ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun kenan wa huwa hayyun alaihi dole haka zaka fassara shi fatabarakallahu ahsanul khaliqina albarka Allah ta yawaita ahsanul khaliqina wanda ya kyautata halitta don ba a cewa mafi kyau mafi kyautata halitta daga cikin masu yin halitta don babu wani mai halitta in ba Allah subhanahu wataala ba dole suka gane wannan qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum shin koda na zo muku bi ahda da mafi shirya ko da shirya domin iyayensu suna akan bata ne kafirci ne bauta magumaka ba ahda bane ba akan shirya suke ba balle a ce sun yi tarayya ina fata kun fahimce ni to wadansu malamai sun fassara shi nan da wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine wato masani game da makiyanku kenan ku ba ku san makiyan naku ba to wannan aya in muka fassara a haka sai ya zamanto tana magana ne akan makiyan da mu namu ne amma ba mu san su ba don akwai makiyan da hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san su ba wani zai zama cikin al'umma musulmi munafiki ne ya rayu ya mutu ba a san ba ana ganin sa musulmi amma Allah subhanahu wataala shi ya san shi ko ba haka ba wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin sannan Allah subhanahu wataala ce wa mimman haulakum من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم kaga duk da annabi bai san su ba sallallahu alaihi wa sallam kai baka san su ba mu ne mun ka san su to kaga nan sai mu ce wallahu a'lam bi alaikum ba Allah ya fi mu sani ba Allah shine masani da wadanga dan mu ba mu san su ba ko ba haka ba to amma in muka dauki wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shi ne mafi sani muka fassara shi da a'lamu ismu tafsil ne wanda ya nufin mun yi tare da Allah to cikin makiyan namu akwai waɗanda mun san su amma Allah shi ne mafi sani da su ko ba haka ba akwai kafiran da mun san su ko wanda lokaci mun san su kafiran ɗin ba ga su nan gafiri suke waɗanda an san makiya addini ne ko ba haka nan bane ko da ma sun sa rigar addini waɗansu an san ba musulmai bane so su ko waɗannan don me Allah ce mafi sani domin ko ka sani ko baka sani ba wanda ya fi ka sani shi ya kamata ka bi ko ba haka nan bane to mu ko sai muna sako-sako da makiyanmu shi yasa Allah ce a'a ni ne mafi sani da su duk abin da kuka ji na baku labari ku aje ra'ayinku da dubara ku da tunaninku ku bi abin da nace walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum babu ruwanmu da diskurakin da za a yi na shekara dubu ɗari Allah ce lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum sai ka bar addininka ka bi kiristanci sannan kiristoci su yarda kai ko ka bi yahudanci sannan yahudawa su yarda da kai domin in ka bi kiristanci yahuda ba za su yarda kai ba in ka bi yahudanci kiristanci ba za su yarda kai ba domin addini ne daban-daban wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay wa hum yatluna al kitab makiyan ku ne Allah shine mafi sani game da abin da ya kamata aikata da su ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al baghdha'u min afwahihim وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي duka Allah ya ce kakkarike makiyin addini ya zamanto abokinka to mu ko lamice kin nan kullum waɗanda na akai sai mutum ka gane tare da kahirai yana cewa sai simon nami wani ami ina zan ci amice adawa duk tana kare banda adawa ta addini ko ba haka ba duk adawa in dai ta duniya sai ko wani abu za ta kare in adawa yan siyasa ce da an yi haka an kai haka an ka buga sai kaga wanga shi na tare da wannan wannan yana tare da wannan ko ba haka nan bane duk kowane ya zauna tare da wani wanga shi zauna tare da wanda wanga shi ko nan mun ka dauki lissafin su babu wanda bai kai wani gidan kaso kuma ya zauna tare da shi ya ce wanga shi an masoyi ne ga sunan in ya koma tare wannan ya tumanye saboda adawa ba don Allah ake yin ta ba ko ba haka ba in kuɗi ne sun ka gama ka da wani an kai ta ta an kai wata harka an ka bata to da an yi da tafita yawa shi kenan sai a dawo a shirya in wata mata ce ta haɗa ku kana so shi na so ya aura ka yi hucin da za ka yi ka ƙare ka yi ƙaban da ka kai tun da ka san ya aura shi kenan sai magana ta ƙare ko in ya sako ma ka aura sai magana ta ƙare amma adawa ta addini ba ta ƙarewa kullul adawati qad turja izalatuha illal adawata man adaka fi dini in dai adawa ta addini ce ba ta karewa saboda gaskiya da ƙarya ne wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u in ka gane wannan in baka gane ba wa kafa billahi waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto majibincin lamari kenan na sun ce alba'u sila kenan wa kafa Allahu waliyan wa kafa billahi nasira Allah subhanahu wa ta'ala ya isa ya zamanto shine mai taimako dan haka dole ne mu riki saula ga makiyanmu babu zancen wani ja'in ja dole na wanda an ka ce ma makiyin Allah ne ka yarda da shi kuna ganin irin abubuwan da turawa suke aikata mana a cikin kasashen mu kuna ganin irin abubuwan da suke rubutawa game da alqur'ani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da Allah subhanahu wataala shi karan kansa kullun sai kun ji an yi wannan ko abin da suka bayyana ko abin da suke boyewa ya za a yi kafiri ya zamanto shine misali gare mu a cikin kasashen mu wannan ba zai taɓa yiwa ba kai yanzu kana yarda kafiri ya zamanto shine misali gare ka kuna ɗauko ƙarya kuna son ku kawo cikin ƙasashen mu ku ce mu yi aiki da ita ya za mu yi aiki da ita wanda abin ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni Allah ya taimake mu sai Allah ya ce min alladhina hadu
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إمام الزجاج تيدك تكيم من من مثلا اللغة العربية يتي وق من تنادى علاقة نصيرا an gane ni kenan shi a wajensa ba a tsayawa wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira sai a ce wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu shi a fahimtar sa wannan min tana da alaka da nasara kenan Allah ya isa ya zamanto nasiran mai taimakon ku min alladhina hadu daga yahudawa duk da yake fi'ili na nasara a ka'idar larabci ala ake kawo mai ko ba haka ba ko ba haka ba a ce nasartuhu alaihi na taimake shi a kansa ko ba haka ba to amma wani lokaci nasara yana ta'addi da min an gane wa nasarnahu min alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina kaga ai ma'anahu wa nasarnahu ala alqaumi alladhina kazzabu bi ayatina to sai ce wannan kenan sai ta zamanto min muta'alliqa ce da nasiran amma jamhurin malaman tafsiri kashi 95 ko 99 na malamai suka ce wannan min ba ta da alaka da nasira min wagga tab'idiyya ce domin min tana iya ɗaukar ma'ana ɗai ɗai ɗai har guda goma sha biyar a cikin larabci ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ya faɗi wannan bamu da lokaci to min alladhina hadu sai zaman to wato bai da alaka da wancan min alladhina hadu daga waɗanda suke yahudawa an gane ni shine fassara daga cikin su kaga adalci na Allah subhanahu wataala Allah bai ma mutane bugun goro shi ce ‘yan ƙasa kaza ko ‘yan ƙabila kaza ko ‘yan farti kaza, a'a, minan lazina hadu daga cikin waɗanda suke Yahudawa, saboda hukumci na Allah hukumci ne na gaskiya, Allah bai ma mutane bugun goro don bai ƙamna su. Ina fata an fahimce ni, bai ɗaure ma ƙarya gindi kuma kullum bai cewa wane yayi gaskiya sai dai a kalla. Wani mutum aka zo aka yi min shari'a a nan duniya aka yi aka ƙare ya ce to ni dai wannan shari'a da an kai min ta fi shari'a lahira tsanani gare ni. Aka ce mi yasa? ya ce in an zo lahira za a ɗauko kyawawan ayyuka na za a ɗauko mummuna sannan a auna a ga wanda ya rijaya yan aljanna yan wuta ya ce to ko makiyana ne kun ɗauko laifi na don alkhairi na ba ku ganin shi eh kun zo kun min shari'a to ai kaga ka ta ta shari'a Allah tsarari gare ni ko ba haka ba kowane dan adam yana da kuskure yana da laifi yana da inda bai kyauta ba kuma yana da wurin da ya na kwarai to amma in kyakkyawan ayyuka suka fi yawa to su za a kalla mummuna kuma ba a faɗar shi sai in an ga akwai wata maslaha ta addini ina fata mun fahimci to sai ta ce min allazina hadu daga waɗanda suke yahuda Allah bai ce duk yahudawa ba don Allah ya san ba duk yahuda suka kafirce mishi ba laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما قاسنا آيوي برجت min min min sashi daga cikin su to min alladina hadu waɗansu daga yahudawa yuharrifuna alkalima an mawadhihi suna taccanza wato tahrifi suna jujjuya maganar Allah an mawadhihi daga wurin sa ina fata an fahimta wannan yuharrifuna alkalima an mawadhihi mawadhihi kinnan kalima ce wadda ta zo wuri uku a cikin alqur'ani biyu suna cikin suratul ma'ida guda yana cikin suratul nisa wanga yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna canza kalima ko maganar Allah daga wurinta an gane ni a cikin suratul ma'ida akwai yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i a wuri na farko a wuri na biyu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i kaga wanga an mawadhi'i suratul nisa suratul ma'ida na farko premier sai ka rike da kyau first an mawadhi'i na biyu min ba'di mawadhi'i shi yasa kuke gani an ka fara sallah wani an ran mushina cikin wata sura sai shi fara cikin wata sura to amma menene bambanci ta hanyar ma'ana nan mun ji yuharrifuna al-kalima amma wadi'i sannan kuma bi yuharrifuna al-kalima amma wadi'i to amma yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i shin ma'anar shi guda ce ko ba ma'anar shi guda bace malamai suka ce akwai bambanci domin da aka ce yuharrifuna al-kalima amma wadi'i ita an tana nuhin mujawaza an ƙetare abu an faɗa cikin wani abu amma yana nufin abin nan jere suke suna biye da juna babu nisa tsakankanin su babu tazara an gane to amma min ba'di tana nuhin an samu tsawon lokaci to ayoyin da sun kace yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna magana ne akan yahuda wanda suke zamanin tun zamanin annabi Musa alaihi salam saboda lokacin da an ka saukar da at-taura ba a samu lokaci mai tsawo ba sun ka canza waɗansu ayoyi to sai an ka ce amma wazihi saboda babu nisa saboda mi saboda babu nisa kaga ne sai Allah ce min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wazihi can kuma sai Allah ya faɗa a cikin suratul ma'ida in kana son ka gane bari wanga da nisa'i wa min alladhina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha wa sawfa yunabbihum Allah bima kanu yasna'un ya ahli al-kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu an katir qad ja'akum min Allah nurun kitabun bin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri wa yahdihim ila siratin mustaqim ila ganin yuharrifuna al-kalima amma wad'ihi wa ja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadi'i kaga na ana magana yahuda wanda suke can wancan lokaci zamanin annabi Musa an tana nuhin an dan tabo zamanin an dan taba tafiya kadan amma waɗanda an ka ce min ba'di mawadi'i ana magana ne akan yahudawan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda at-taura ta yi shekara da shekaru da sauka kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasul لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولن تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه kaga akwai aiki mai yawa ko ba haka ba to can dai tana nufin lokaci min ba'di mawadihi bayan Allah ya sabkar da at-taura lokaci mai tsawo sun canza ta wannan ya nuna cewa zamanin annabi ma sun canza wadansu ayoyi ko ba haka nan bane can kuma zamanin annabi Musa ma kuma suna nan suna canzawa ana cewa cewa da ayoyin Allah subhanahu wataala ba yau an ka saba ba yuharrifuna canza kalmomin Allah ta hanya guda biyu ko ya zamanto wato ka ɗauke wata kalima an gane ni ka rage ta kaga ka rage littafin Allah ko ba haka ba ko ka ƙara wata kalima wadda babu ta ko ba haka ba ko ko yuharrifuna al-kalima amma wadihi ka karanta al-Qur'ani ko ka karanta littafin Allah amma kalimat irin sigar da ake karanta ka littafin Allah amma ba littafin Allah kake karantawa ba ko ba haka ba ko kuma kai tawilin fassara kidan kaga ta hanyar aiki a cire wata kalima ko a ƙara wata kalima ko ba haka ba ta hanyar karatu a juya baki a karkata shi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab an karkata kaga kamar qira'a aiki amma ba qira'a bace ko ba haka ba mutum ya fi ka iya larabci ya san baka da ce qur'ani bai kwance kasa ya ja jumla sai ya ja qira'a shikenan sai ka da alqur'ani ce wallahi sai da jami'a aya ashe ƙarya ce ki larabci ne yake maka ko ba haka ba ko kuma ya zamanto tawili ga aya ta tabbata bai ƙara bai rage ba amma sai shi fassara ta irin yadda sauran shi yake so shi ma wannan yuharrifu dal kalima amma wadihi wanda shine yanzu mutanen mu suke cewa to dan shi alqur'ani ba wato mahrusun min az-ziyadati wan nuqsan Allah ya tsare alqur'ani daga a ƙara ko a rage ko ba haka ba kuma da ka karanta in dai ba alqur'ani bane da akwai masana za a gani ba alqur'ani kake karantawa ba ko ba haka ba to amma kuma tawili shi wannan sun samu dama littattafan da suka gabata dama an caccanzo dan su awi daga cikin su don mi dan saboda ba shari'a ce ta ƙarshe ba attaura ba shari'a ce ta ƙarshe ba injila ba shari'a ce ta ƙarshe ba zabura ba shari'a ce ta ƙarshe ba to amma alqur'ani ita ce shari'a ta ƙarshe sai Allah ya tsare sa shi yasa su sai aka ce su je su tsare littattafan su bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada amma alqur'ani shari'a ce ta ƙarshe da ta samu matsala to ƙarshe ba a gane ina na gaskiya take sai Allah ce shine zai tsare abin sa inna nahnu nazzalna dhikra وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ودب يهودي شيء الدليل دي سامو سلنتا يزو تلوكة دا أنا ربوتو دا هنو ما يزو داما يا كرنت يهودانتي يا سل التافنسو يا كرنت واتو كريستانتي sannan kuma sai ya zo kasuwa da ya zo yana da littafin su ya buga ya buga a taura kala kala guda goma duk ya kai kasuwa ya sayar ko ba haka ba ya amshi kuɗi an yi shekara biyu ba a bincike shi ba ya ɗauko ga littafi da suke ce ma injila da suka canza ko ba haka ba ya buga kala kala kala ko wace ya ƙara wani abu ya rage ya basuwa shekara biyu babu wata magana sai ya ɗauki alƙur'ani sai ya ƙara kali wasu kalimomi kalima biyu haka ko kalima guda bayan sati ya zo kasuwan nan sai musulmi ya zo iske shi ya damƙe shi ya ce mai kai ya ce mai ka sai san mini alkur'ani wanda yake na da kuskure wuri kaza sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah don haka qur'ani ba wurin wasan yaro bane wa yaquluna sami'na su yahudawa suna cewa sami'na mun ji ko ba haka ba wasu daga cikin su wa asaina kuma mun saba ina fata an fahimta sheikh ibnu usaymin yake cewa sami'na wa asaina sun ce mun ji an gane ni kuma mun saba waɗansu malamai suka ce a'a sami'na bi azanina mun ji da kunnuwanmu ko ba haka ba wa asaina bi af'alina mun saba da ayyukanmu yace to amma abin da ya kamata sami'na wa asaina ita ce magana wanda sun faɗa don ba jin tsoron suka yi su ce sun faɗa ba duk da yake ana ganin misali lokacin da aka ɗauki dutse aka aza saman su aka ce khudu ma atainakum bi quwwa sun ce sami'na to amma wannan lokaci ai ba su iya cewa asaina dan dutse yana sama sai bayan ya sauka kenan sun saba da aiko sai ce a'a wannan magana ma sami'na wa asaina duk da baki suka faɗa ba zan ta ake asaina a aikacin yace don bakin yahudawa bai haila ni na nace bai haila da Hausa ko ba haka ba babu abin da ba su iya faɗi sun kace ma annabi Musa fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun ko haka sun kace ba eh sannan kuma sun kace lan nu'mina laka kaje magana yahuda har ta sare tana son ta sarke ni suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun to me suke jin tsoro su faɗa kenan ba wanda yake gaya ma Allah irin wannan magana don an cewa asaila ai suna faɗin mun ji ba za mu yi aiki ba ko ba haka ba kunnan kashi kenan ko kunnan ruwar shegu sai Allah ce wasma suna cewa saurara ghaira musma'in ba tare da kaji ba to wannan kalima ghaira musma baka ji ba ko ko ba kana abin jiyarwa ba an gane ni domin as musma wanda an ka jiyar da shi to in an ce ba a jiyar da kai ba tana da ma'ana guda biyu wato tana ɗaukar kar Allah ya sa ka ji abin da zai ɓata maka dare ko ka ji wani abin mummuna kenan la sami'ta makruhan wani lokaci kuma ghaira musma'in la sami'ta kenan ka Allah ya sa ka ji alkhairi koko la sami'ta Allah ya kashe ka domin matacce baya ji kenan dai addu'a ce ta sharri to amma da sun ka ce ghaira musma'in ba mu ganewa wanne ne suka yi amma su suna nufin sun gaya ma manzo Allah waccan mummunan ma'ana suke nufi kamar yadda suke zakkuwa wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqul kenan yan annabin Allah ne da gaske me yasa ba Allah bai gaya mishi suna cewa isma ghayra musma'in wa ra'ina suna cewa dan saurara muna kaga asalin kalima ta ra'ina tunda ta zo a cikin suratul baqara ina fata an fahimta shine saurara daga almura'at ne shine kiyaye abu kun fahimta da kyau kenan dan wato ka dan jinkirta muna ko ka saurara muna ko ka hankalta muna kenan kana so a bi ka sallu sallu ka fahimta ko to amma kuma kalmar tana daukar wata ma'ana ta arruuna wa huwa al-humqu shine wawa to kaga in sun ce ra'ina suna kiran ya kai wawa ko ba haka ba amma ra'ina kuma suna nihin saurara to amma kalmar tana daukar ma'ana guda biyu ba mu san wacce ce ake nufi ba ko ba haka ba to sai sahabbai suna kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma sai Allah subhanahu wa ta'ala in kayar da su niyyar Yahudawa. Ko ba haka ba, sai Allah ce, Ya ayyuhal ladina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani, la taqulu ra'ina kar ku ce saurara muna da kalma ta ra'ina wa qulu zurna ku ce unzurna kaga ita ba ta daukan ma'ana illa ma'ana daya. ko ba haka ba kenan kaga yanzu daga nan babu wata shubha da za amfani da ita dole musulmi in za mu magana magana wadda ke tana buƙatar a fito fili ayi bayani to ka ayi amfani da kalmar da take ɗaukar ma'ana guda biyu in ana so a hutar da mutane wajen shari'a ga ka ce ma matarka tahi gidanku in ka ce tahi gidanku yana ɗaukar ma'ana dubu ko ba ka nan bane wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta ilhaqi bi ahliki ya zaman to saki ko shi ko ka bin malik lokacin da an kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku kowa ya kusanci matar shi ya ce mata ilhaqi bi ahliki amma ba sakin ta ba kaga kalma ce wadda tana daukar saki tana daukar babu saki amma ce na sake ki shikenan gakka wahal da alkali gakka wahal da malamai amma wani suka ji ce mata tai tai gidanku shi ya shi saki kaga yayi dai tai gidanku tai gidanku sai shi faɗi so 100 shina nan yanzu zai nana shi da mata tai amma shi na nufin wai yayi ma malamai wani a'a a bar amfani da kalmar da take da shubha amma lokacin da ake tare da munafukai ko ba a son a gane inda an ka sama gaba wani lokaci sai a amfani da kalma mai ɗaukar ma'ana biyu zuwa uku amma lokacin da ake son a isar da sako wanda babu shakka a cikinsa sai a yi amfani da kalmomi waɗanda suke suna ɗaukar ma'ana ɗaya unzurna wasma'u ku saurara walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai daɗi shine umarnin da an ka ba su a can cikin suratul baqara wa ra'ina suna cewa wato ra'ina ka kiyaye muna amma layyan bi alsinatihim layyan a cikin lugha asluhu lauyan na dallawa yalwi ne shine ya karkata layyan bi alsinatihim an maida wawun ya'un an gane ni suna karkatar da halsunan su ko wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab wa ta'nan fi din sannan kuma don su yi suka a cikin addini domin kallon mutanen da Allah ya baki ma dan aulakantar da su shi wani bai jin daɗi a rayuwa sai bai gane Allah ya mai ni'ima ya bashi daraja sai ya walakantar da mutanen da Allah ya baki ma shi duk in bai yi malamai walakanci ba da dukiya ce ko da matsayin shi na mulki ganin ya kai mulkin shi bai kai mulki ba ko ba haka ba shi abin da ya kace shi burin shi daɗi shiga yamma mutane addini walakanci shi gidan radio ko gidan tele a yi ba shi kata kata da addini shi kata kata da malamai shi kata kata da alkur'ani shine abin da ke burge shi to wannan shine zarumi kai ne azzarumin halakakku ko ba haka ba ba a gamawa lafiya yan ana yaki da Allah walau annahum qalu da dai sun ce sami'na mun ji wa ata'na mun yi biyayya kaga Allah ya shiryar da su zuwa ga abin da ke da alkhairi gare su wasma sun ka ce saurara muna wanzurna kaga su ma an umurce su kuma yadda an ka umurci masu imani a cikin suratul baqara surara muna ko ba haka ba lakana khayran lahum shine alkhairi gare su domin nan babu cewa lakana khayran lahum shine mafi alkhairi domin zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alkhairi bane balle a ce lakana khayran lahum ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a ɗauke shi shine mafi alkhairi saboda ana son a jayo su ko ba haka ba su a matsayin su na kafirai amma dai zance mafi inganci anan lakana khairan lahum shine alkhairi gare su domin ba da ra'ayi zagi da rashin zagi su zaman dai sharri da alkhairi zagin manzo munana kalima ga manzo wanda Allah ya aiko sharri ne kaga ba a ce lakana khairan lahum shine mafi alkhairi don wancan bai da alkhairi ko daya sharri ne zalla tukuru wa aqwam kuma shine zai fi dacewa da su walakin sai dai la'anahumullahu bi kufrihim Allah subhanahu wata'ala ya tsine musu ya la'ance su bi kufrihim saboda kafircin su ko ba haka ba fala yu'minuna illa qalila ba su yin imani illa qalilan sai yan kadan daga cikin su ko ba haka ba kuma ko daga cikin mutane kadan ne suke yin imani waɗansu malamai suka ce fala yu'minuna illa qalila ba su yin imani sai imani dan kadan wato su yi imani da sashen littafi su kafirce ma sashi don Allah ya nuna cewa ba su da imani ko ba haka ba da haka mutumin da an ka kire shi bai da imani yuharrifuna al-kalima amma wadi'i kuma sun ka ce sami'na wa asaina ko ba haka ba to kaga ban ce a ce suna da imani bai kota su ba amma sai a ce wani lokaci suna yin imani su kama wannan aya su yi imani da ita su bar wannan aya afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd sai da kenan fi ba'd al-ahwal wani lokaci ana samun su da dan sauran imani komai kafirci mutum wani lokaci sai ka iske yayi aikin da sai ya ba mutane mamaki ka iske mutum da rowa ko tuntube sai ya hana amma wata rana sai kaga ya baka kyauta ko ba ka nan ba sai kai mamaki in ka ce wani na bani kyauta ce ƙarya ne ce wallahi saboda dama bai saba ba ya ayyuhal ladina utul kitab
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا kaga har yanzu dai Allah subhanahu wataala yana kira zuwa gare su ya ayyuhal ladina utul kitab ya ku waɗanda aka ba littafi can nasiban min alkitabi sashe daga cikin littafi domin ko da Allah ya baka ilimin littafin sa to baka iya kewayewa da sani da littafin Allah ba yadda za a yi a samu malamin da duk ma'anonin alkur'ani ya san su bai yiwuwa domin an kai haka nan kenan ka cimma ilimin ubangiji sai dai a ce nan nasiban min alkitabi can an kalli cewa ilimin da an ka bamu bai kai na littafin ba amma ya ayyu hallazina utul kitab shi littafin da kalimominsa an baku gaba ɗaya kuna iya karanta shi amma kewaye sani da littafin Allah wannan bai yiwa ina fata an fahimta Allah ɗaya ne kewaye sani da littafin sa gaba ɗaya ta ko ina ya ayyu hallazina utul kitab ya ku waɗanda aka ba su littafi malamai aminu ku yi imani bima nazzalna game da abin da muka saukar musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskatar da abin da yake tare da ku shine alqur'ani alƙur'anin nan ko da ya zo a cikin littattafanku an yi bayaninsa dalla-dalla ya zo kuma ya gaskatar da abin da yake tare da ku ko ba ka ba ya ce a taura littafin Allah ne ko ba ka ba injila littafin Allah ne kuma ba ka zama cikakken musulmi sai ka yi imani da annabi Musa sai ka yi imani da annabi Isa sai ka yi imani da dukkan littafan Allah sai ka yi imani da dukkan manzannin Allah subhanahu wataala la nufarriqu baina ahadin min rusulihi kaga kenan musaddiqan lima bayne dai shi alqur'ani bai zo ya karyata da wadancan littattafai ba a'a ya zo ya gaskatar da su ko ba haka ba to amma wani lokaci alqur'ani na faɗin wani abu wanda akwai cikin at-taura wanda yake su ƙarya ce suke yi alqur'ani ya tona musu asiri ko ba haka ba to na ai ba musaddiqan bane lima bayne dai to waccan magana tasu ba magana Allah ba ce musaddiqan lima bayne dai ne don alqur'anin zai bayyana ƙaryar da an kai can ciki kina a maida magana Allah inda take don ku gane da kyau kawai ne kama bibul ya ce to ainan ita qur'ani sun saba wannan magana da kan gani cikin bibul da ta saba wa qur'ani ba magana Allah bace kattana sun ka zuna sun ka shagiya sun ka koshi sai sun ka rubuta ta min qabli an natmisa wujuhan kafin natmisa mu shafi aslin at-tamsu shine a shafi abu an natmisa wujuhan mu shafe waɗansu huskoki malamai suka ce nan abinda ake nufi wato a cire idanun mutum da hancin shi a maida su baya Allah yana da ikon wannan akwai wanda an ka maida birai ko ba haka nan bane fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abad at-taghut an gane ni waɗansu malamai suka ce a min qabli an natmisa wujuhan kafin mu shahi waɗansu huskoki ma'ana shine mu ɗauke musu ganin hanya ta gaskiya domin asalin at-tamsu wani lokaci yana irin wango an shafe ma baka ganin inda zaka mai ahallar ya ce mi wa ɗamsul basirati da shahewar basira an gane ko amma a cikin larabci kalima ta ƙamisa wani lokaci ana cewa ƙamisa wani lokaci ana cewa ƙasama shi ne ake cewa alƙalbul makani wajen malaman sarfu ana cewa ya isa menene ya isa ya yanke ƙauna al mai isa alladhina kafaru min dinikum ko ba ka ba kuma wani lokaci ana cewa aisa kaga an maida wancan to tsamisa ko ko tsasama kaga an ɗauko sino a da taurin mimu no lokaci kuma amma shi alqur'ani an natmisa yace ya juyar da huskokin su zaman to ba su ganin gaskiya kana sakon Allah kana ƙarya kana ƙarya fa naruddaha ala adbariha sai mu maida huskar nan ta koma baya a cire idanu a maida su can ko a cire hanci a maida shi can in mun ce wato maskh ne hakiki ko ko fa naruddaha ala adbariha mu maida su su koma baya su lalace su zamanto tambadaddi su koma baya har dan adam ya koma yana abin da dabba ba ta iya yi kamar yadda yanzu kafirai suke aikatawa namiji ya aure namiji mace ta aure mace kaga ko dabbobi su wannan aiki ko ba haka ba amma saboda sabon Allah subhanahu wataala in mun dauki kuma shafewa akwai mutanen da Allah subhanahu wataala ya shafe su yan bai da musu fuskoki aw nal'anahum kama la'anna ashabas sab ko mu tsine musu ko ba haka ba kamar yadda mun ka la'anci mutanen as-sabt ranar asabar an gane ni as-sabtu ranar asabar mutanen ranar asabar Allah ya bada labarin su a cikin suratul a'raf da cikin suratul baqara na Allah ya bayanin su dalla dalla wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in ko ba haka ba was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ce wa iz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'datan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma 'ataw 'amma nuhu 'anhu qulna lahum kunu qiratan khasi'in ko ba haka ba lokacin da suka zo abinda aka namu sai aka mayar da su birarra an fara nuna mana lokaci yayi wa kana amrullahi mafula haqiqa al'amarin Allah ya kasance abin zatarwa babu damar da zamu wannan ayat insha Allah cikin Ramadan akan ta zamu tashi amma waɗannan kwanakin a gurguje da kuke ji yawmul sabt yawmul kaza ko wani daga cikin su yana da ma'ana shi yawmul ahad ranar lahadi yana nuhin daya al ahad daya ko ba haka nan bane qul huwallahu ahad yawmul ithnain yana nuhin rana ta biyu ithnain menene ithnain biyu litinin mun ka ce yawmul thulatha rana ta uku daga salasa yawmul arba'a rana ta hudu yawmul khamis daga khamsa yawmul jumu'a li'annahu yajma' fihi an-nas yawmul sabt yana nuhin ranar raha yawmul ya ranar hutu waja'alna nawmakum subata abinda muka faɗa daidai zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuska Allah gafarta mana wassalamu alaikum